zaka duk kirawoyin nan babu kenan babu ra'ayi kar ka ga wani ya karanta qul a'udhu bi rabbin nas wani ya karanta nas ko wani ya karanta mana mana wani ya karanta man amana wani ya karanta man amana ko ka ɗauka ko wancan ra'ayinsa ne a wannan abin yana da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fala tasbitu illa bi dalili ita aqida ba ta tabbata sai da dalili min ash-shari' kuma dalilin na shari'a wala masraha fiha lirra'yi wal ijtihad babu wani mashiga wani mataki na ɗauka na ra'ayi ko na ijtihadi a ce ijtihadin wane ijtihadin wane yanzu ka ɗauki kiyasi ai kiyasi akwai ijtihadi a cikin sa misali a zo wani fage sai a ce an rasa tramol kan a ina za a sa tramol sai a ce to ai kiyasi ita tramol me take yi wanda alhamru take yi aka ce a to ya alhamru kullu ma khamar al ne ita ma kuma tana jirkita hankali tana canja shi in an sata ba a layin da likitoci suka ce a shata ba sai a ce a to lalle in a sha tramol overdose ya wuce nau'in da likita ya ce a sha wanda za ta juyar da hankali to ta zama giya kaga wannan ai an yi kiyasin tramol ne da me da giya ba a yi wa aqida haka ba a mata kiyasi ba a mata ijtihadi ba fage na ka sa ra'ayinka a ciki babu wa min samma to daga nan ne tunda dai mun gane cewar ita aqida ba fage na ra'ayi ba fage na ijtihadi ba wata mataki da aka baka ka sa wani abu naka to fa inna masadiruha maqsuratan to lalle kuma mabugata takaitattu ne alama ja'a fil kitabi was sunna akan abin da yazo cikin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li'annahu domin la ahada a'lamu billahi babu wani wanda yake da sani game da Allah wa ma yajibu lahu da abin da ya wajaba ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wa ma yunazzahu anhu da abin da za a tsarkake Allah madaukakin sarki babu wani wanda yake da sani min Allah kamar Allah babu wanda ya fike da sani game da Allah ya san Allah da abin da ya wajaba ga Allah da abin da za a tsarkake Allah ɗin da shi, akwai wani wanda ya fi Allah sanin wannan? Babu, wala ahadun, kuma babu wani ba'adallahi bayan Allah, a alamu billahi, wanda ya fi sanin Allah da abin da ya wajaba a gare shi, da abin da ya kamata a tsarkake shi da shi, min Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, kamar manzan Allah mai tsira da amincin Allah. Ba wanda ya fi Allah sanin Allah. to bayan Allah kuma babu wanda zai gaya ma Allah kamar manzon Allah babu shi duk zurfin ilimin mutum almutafakkiruna masu tunani ko masu mai kaza ba wani wanda ya isa yayi tunani ko ya gano ko ya ilimi ko ya fahimta ya gane ai ya san wani abu ga Allah wanda ya fi manzon Allah saninsa babu shi in ya ikirarin wannan ya bar musulunci to kenan wali haza saboda haka kana manhajus salafus salih hanyar managarta magabata managarta wa man tabi'ahum da wanda suka biyo su fi talqil aqidati wajen karbar aqida maksuran ta takaita alkitabi was sunna akan alqur'ani da sunna duk abin da Allah ya ce a cikin alqur'ani game da kansa abin da ya wajaba a gare shi ko ya tsarkake kansa da shi ko ya siffanta kansa da shi, to abin karɓa ne. Mun gane? Duk abin da ya zo cikin sunar manzan Allah, annabi ya siffanta Allah, ya siffanta kansa da shi, ya siffanta Ubangijinsa da shi, to abin karɓa ne. Amma babu wani fage na wani mutum a bayan duniya, Allah ya siffanta kansa da wani abu, sai ka siffanta Allah da saɓaninsa. Mun gane? misali ka ɗauki kamar mu'affila ‘yan aƙidar da suke da aƙidar mu'affila ko su yanzu a wurinsu Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya siffanta kansa a cikin alƙur'ani da me da hannu ko manzon Allah ya ai alƙur'ani ya siffanta Allah da me da hannu kaga Allah ya ce wa qalatul yahudu yadullahi maglula sai Allah ya ce gullat aidihim bal yadahu kaga hannayen mu Allah guda nawa ya siffanta kansa da shi sai Allah ce bal yadahu mabsutatani kenan Allah yanzu ya siffanta kansa yana da me to baka yi saka ce Allah ba shi da hannu ba babu wani ilimi da zaka zo ka ce a ka san mu'attila in an ce yadullahi sai su ce a ai ka masalu baitullahi da aka ce ɗakin Allah ko a Saudi Arabia ɗakin da ake zagaya shi me muke kiransa to sai dan mu'attila sai ya ce ma to Allah kwana yake a ɗakin ko kuma ɗakin kamar ɗakinka ne? Yanzu kai ɗakinka yana kare ka daga ruwa, yana kare ka daga sanyi, yana kare ka daga kaza, yana kare ka daga ƙura, yana kare ka daga iska. To yanzu an ce baitun lahi, ko ɗakin Allah, to wannan ɗakin shi ma irin ɗakinka ne da Allah yana shigansa kamar a matsayin ɗaki? A'a, ba haka yake ba. To amma kuma Ubangiji ya kira ɗakin da sunan ɗakinsa, to in kana so ka zauna lafiya sai ka kira ɗakin ɗakin Allah. In kana so ka zauna lafiya, Allah ya ce yana da hannaye sai ka yadda Allah yana da hannu. To yaya hannun Allah yake? Baka sani ba. Za ka kwatanta shi da hannayenmu? A'a. Shi yasa mu'affila, irin mu'affila irin su jahamiya wayannan mutane aqidar su aqida ce ba a gina ta alal kitabi was sunna ba shi yasa malam ya gaya maka dan haka su magabata managarta salafus salih wa man tabi'ahum da waɗanda suka biyo su sun gina karban aqida maqsuran alal kitabi was sunna abinda Allah ya siffanta kansa abinda manzansa ya siffanta shi abinda Allah ya faɗa a kan karin kansa abinda manzon Allah ya faɗa a kan Allah to shine abin karɓa amma ra'ayin mai ra'ayi ko tunanin mai tunani ko eh, hangen mai hange to baya zama aqida kuma ba a karɓan sa fama dalla alaihi alaihi alkitab wa sunna duk abinda alqur'ani da sunna suka yi nuni akan sa fi haqqillahi ta'ala cikin haƙƙin Allah madaukaki amanu bihi su waɗannan magabata sai su imani da shi wa taqaduhu sai su ɗauke shi a matsayin aƙida wa amilu bihi su aiki da shi wa ma lam yadul alaihi kitabullahi duk abin da littafin Allah bai nuni a kansa ba wala sunnatu rasulihi sunnar manzon Allah kuma ba ta nuni a kansa ba nafahu sai su kore shi anillahi gabarin Allah ta'ala wa rafaduhu kuma su kore shi duk abin da Allah bai ce yana da shi ba to ba za su siffanta Allah da shi ba ba za su jingina Allah da shi ba duk abin da manzon Allah bai ce Allah yana da shi ba ba za su jingina shi da shi ba ba za su kuma eh wato kai shi zuwa gare shi ba sai su tsarkake shi daga wannan abu ubangiji ya siffanta kansa da mai magana yace wa kallama Allah Musa takliman to a yanzu Allah kenan ana siffanta shi da mai mai mai magana to yanzu in ka zo ka ce a'a Allah baya magana, to ka kore siffar da Allah ya siffanta kansa da shi, to kuma matsala ne a aƙida. Domin kai baka kai Allah sanin Allah ba, baka kai manzan Allah sanin Allah ba, sai Allah ya siffanta kansa da magana, sai manzan Allah ya siffanta ya siffanta Ubangijinsa da magana, sai ka ce a'a, to za ka shigo wani fage wanda ba naka ba. Allah ya ce yana magana eh yana magana ya maganarsa take shi ya baro kansa sani mun gane nan wali hadha to saboda irin wannan ba sa karban aqida sai daga alqur'ani sai daga sunna sai abin da yazo cikin waɗannan madogara guda biyu lam yahsul bainahum ikhtilafun fil i'tiqad ba a samu sabani ba a cikin magabata akan abin da ya shafi aqida sai ya damanto bal kanat aqidatuhum wahida aqida su ta zama to daya ko da kaji suna sabani a cikin ibada ko a cikin mu'amala to amma ba za ka same su suna da saɓani akan abin da ya shafi aƙida ba shi yasa yanzu ko arba'u mazahib ka ɗauka malik bin anas imamu shafi'i imamu ahmad bin hanbal imamu ahmad abu hanifa dukkan su a tsuwaran aƙida ne to ba inda suke saɓani amma yana iya yiwuwa su yi saɓani a wurin kaifiya ta ibada yanzu ka ɗauki kaifiya kawai ta rama sallah in mutum ya zo ya samu raka'a ɗaya a sallar azahar yaya zai rama sauran rako'in nan guda uku suna da saɓani a kai ko wannan ya ce a'a kaza za a faro wannan ya ce kaza za a faro amma wannan ya shafi ibada ne ko in ka shafi abin da ya shafi irin su aure za ka iya samun aure a malikiya auren matacce ne amma idan ka tafi fahimtar Imam Ahmad bin Hanbal sai ka samu auren bai mutu ba mun gane amma in an zo abin da ya shafi aqida ba su da sabani cikin aqida domin aqida su ma babu ra'ayinsu babu ijtihadin su babu fahimtar su a ciki ita tauqifiya ce yadda su zo daga Allah haka ake karbanta na'am bal kanat aqidatuhum wahida wa kanat jama'atuhum wahida da haka sai zaman to jama'ar su ma ɗaya ce in an ce jama'a nan ba ana nufin kungiya bane in ana in an ce jama'a ana nufin waɗanda suka haɗu akan abu guda ɗaya da haka su magabata akan abu ɗaya suke tak dangane da abin da ya shafi aqida ba su rarraba ba li'anna Allah domin Allah subhanahu wata'ala takaffala ya ɗora wa kansa shi kan ubangiji ya ɗora wa kansa liman tamassaka bi kitabihi wa sunnatihi rasulihi duk wanda ya riko da littafinsa da sunnar manzansa bi ijtima'il kalima Allah zai hada kalmar su guri daya amma in kaga kalmar mutane ta rarraba to a cikin su akwai wanda bai rike alqur'ani da sunna ba amma in mutane sun yi riko da sunna to Allah madaukakin sarki zai hada su guri daya shi yasa malaman tafsiri suke fassara wannan aya da take can karshen suratu yanzu suratu maryam wannan ayar da yake cewa in ayan innal ladina amanu ne ko wal ladina amanu innal ladina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahum arrahmanu udda maryam ko innal ladina ne ko innal ladina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahum arrahmanu udda lalle waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na ƙwarai sai Ubangiji yake zai sanya ƙaunar juna a tsakanin Me ake nufi da ƙaunar juna a nan, ai Allah zai sa, zai sa musu ijtima'il kalima. Kalmar su za ta haɗu, ma'ana za su tabbata akan abu ɗaya wanda kuma shine as-sawab. Amma idan ka ga mutane ba su yi riƙo da alkitabu wa sunna ba, to Ubangiji kuma ba zai sanya musu alu alwuddatu ma'ana ba zai sanya musu soyayyar juna ba za su zamanto karmar su za ta rabu za ta rabu kaunar juna a cikin su zai wahala a same shi wannan zai yi gabar wannan zai yi yamma wannan zai kudu wannan zai yi arewa me yasa saboda ba su haɗu alal kitabi was sunna amma in sun haɗu alal kitabi was sunna to Allah zai daidaita tsakaninsu na'am wasawabi fil mu'taqadi kuma Allah zai sanya su da hawa daidai akan abin da ya shafi aqida wattihadil minhaj da kuma daidaita akan manufa zai zamanto manhajin su tsarin da suke bi na addini da abin da suke kai na addini zai zamanto sun daidaita akan sa Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ce wa atasimu kuma ku liko bi hablillahi jami'an da igiyar Allah gaba ɗayan ku wala tafarraqu kada ku rarraba ai al-i'tisam anan bi hablillahi ana nufin ku riko da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kar wasun ku su gabar akan kalmar kada ku rarraba annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inna allaha yarda lakum salasa Allah ya yardar muku abubuwa uku wa yakrahu lakum salasa kuma yaki muku abubuwa uku yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ubangiji ya yadar muku wannan ku riko da igiyar Allah gaba daya kada ku rarraba wa qala ta'ala Allah madaukaki yace fa imma ya'tiyannakum minni huda lalle idan shiriya ta zo zuwa gare ku daga wuri na faman tabi'a hudaya dukkan wanda ya bi shiriya ta fala yadhillu wala yashqa ba zai bata ba ko ba zai tabe ba kenan in kaga mutum ya tabe to ya sauka akan shari'a ne amma matukar ina kan alkitabu wa sunna kana kan alkitabu wa sunna to za mu zamanto gaba ɗayan mu akan shari'a muke ko da kuwa muna da bambance-bambance abin da ya shafi ibada ko abin da ya shafi mu'amala amma a wurin aqida zaka samu aqida ta da aqidar ka ɗaya ne walidhalika saboda haka ne ma su magabata aka summu aka ambace su da bil firqatin najiya wato kungiya wacce take mai tsira wacce za ta rabauta li'anna nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam domin annabi mai tsira da amincin Allah shahida lahum bin najati ya ce ba da shaida akan su da tsira hina akhbara bi istiraqil ummati lokacin da ya bada labari cewar al'umma za ta karkasu ila salatin wa saba'ina firqa zuwa ga kashi 73 kulluha fin nari dukkan su za su tafi wuta illa wahida sai guda ɗaya tak a cikin 73 nan 72 za su yi wuta wannan masu ila yayin da aka tambaye annabi an hadhihi alwahida akan wannan guda ɗaya wacce za ta tsira qala sai yace hiya ita ce man kana wanda ya kasance ala misli ma ana alaihi yawma wa sahabi wanda yake kan irin abin da nake kansa yau ni da sahabbaina ashe addini da aqida da zaka yi ma ina da ma'auni ina da ma'auni wallahi mutane da gangan da ganganci ma suke wato wahal da kansu duk abin da kake fa da sunan addini to wannan abin kamar mai yaron ma'auni ne a gare ka annabi ya ce ba ka kan daidai sai kana kan irin abin da yake kansa a ranar da ya yi wannan maganar shi da sahabbansa a zamaninsa irin abin da suke kai suka ɗauko aƙidarka ɗauko yanayin ibadar da kake yi yau kana kaza da kaza da kaza a cikin addini annabi mai tsira da amincin Allah lokacin yana raye shi da sahabbansa in an musu aihuwa suna taron suna eh kamar an samu a cikin bukari kamar an samu a cikin a'a ai babu ma a to ba to ba ka yi to ba ka yi kana yi to ba ka kan irin abin da suke kansa kana haɗa maza da mata da kaɗe-kaɗe da rairaye da takuɗa da sunan zagaye gari da sunan maulidi annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya rayu suna da mata eh suna da ƴaƴa eh akwai kayan kiɗa a zamanin eh to suna haɗuwa maza da mata da ƴaƴansu da kowa a haɗu da kaɗe-kaɗe a zagaye gari a haɗu maza da mata ana kiɗa suna irin haka a'a to ba ka kan irin abin da suke kansa a wannan lokaci. Kenan in kana kana yin abin da ba sa yi, kenan kana daga cikin waɗannan sansan saba'in da biyu. Domin an tambayi annabi, waccan guda ɗaya wacce za ta tsira wacce ce, jifo wani abu, sabai ba su ce su wane ne ba. Ba su ce su wane ne ba, da ce maka a'a, ‘yan guri kaza ne, ‘yan a'a, wacce ce sai annabi ya ce hiya ita ce man kana duk wanda ya kasance ala misli akan irin misalin ma ana alaihi yawma abinda nake kansa a yau wasabi da sahabbaina wannan shine zai tsira wannan hadisi ne wanda Imam Ahmad ya rawaito shi a cikin Muslim nasa wa qad waqa sai malam yace hakika kuma ya ya auku مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم دن جسكتا معنى أبن دي جسكتا أبن من الله صلى الله عليه وسلم يباد لاباري أكانسا فعندما بنى بعض الناس أقا أكيدتهم يا يند ساشن وطن سموتا نسك جنا أكيدو دونس على غير الكتاب والسنة با أكن القرآن دي سنة با من علم الكلام أقول وطن سك جنا أكيدو دونس أكن علم الكلام هو wa qawaidul mantiq da ka'idodin magana al-muwarrithin wanda aka gado su an falas falas fitiliyun daga philosophers philosophers great thinkers kenan ko suka zauna suka yi wani tunani suka tsara tsare-tsare sai mutane suka suka kirkiro su sai suka zo kuma maimakon su gina aqida alal kitabi wa sunna sai suka zo suna gina aqida akan tunani tunani ko ba zai gina aqida ba abin da yake gina aqida shine Allah da manzansa abin da ke cikin alqur'ani da abin da ke cikin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da su ake gina aqida ai kaga yanzu ɗan mu'attila yanzu misali in an ce naqatullahi taguwar Allah to yanzu waye kira wannan taguwar tasa Allah ce ko sai su ce mato taguwar nan ta Allah to kamar kai ne ka mallaki akuyarka a'a ba haka bane ta ce to ai kamar haka ne in ka ce Allah yana da magana in ka ce Allah yana gani in ka ce Allah yana ji in ka ce Allah yana da hannu to ai kamar haka ne kamar yadda wannan an ce taguwar Allah amma ba taguwarsa ba ne kamar yadda kai kake da taguwa a gidanka to haka hannu ba shi da shi kamar yadda kake da hannu wannan yanzu da me aka gina wannan aqidar tunani ne da hankali ne an gina ta da hankali ne in ka dubi yan kadariya kadariya nufatu ko kadariya bulatu sai a ce ma yanzu akwai abin da ɗan adam zai yi wanda Allah bai san zai yi ba yanzu ya kafa ma tarko in ka ce eh sai ce ka jingina wa Allah jahil domin ka yarda ma za ka yi wani abu Allah bai san za ka yi ba in ka ce a ai ba abin da zan yi wanda Allah ubangiji na bai san zan yi ba sai ce a to kuma ya san za ka yi ya kaddara ma kuma za ka yi azurtar da kai ake ba annabi ba yanzu wannan akan me aka gina ita ma kan hankalin aka gina su kuma ahlus sunna wal jama'a in an ce baitullahi sai su a'a ai ubangiji yayi isnadin baitin ne zuwa gare shi tashrifal lisai dan ya girma madaki yanzu in aka ce maka wannan kayan na Allah ne ko sai aka ce ma wannan yar sarki ne to ana nufin ka taka mata a hankali ma'ana kimarta da darajarta ba daidai ba ne ba iri ɗaya ba ne da 'ya'yan sauran mutane ko sai aka zo aka ce ai ga dawaki aka ce a a je a hau dawaki a kilisa sai ka je za ka ɗaura wani sai aka ce kai ne martaba ne mana ba mai hawa sai ki dokin na musamman ne a'a amma wannan dokin yanzu jingina shi ga mai martaba tashrifan liddoki an girmama dokin ai to da Allah ya ce wancan ɗakin nasa ne to ɗakin yana da kasa'is na akida yanzu jingina ɗakin zuwa ga Allah ɗakin yana da kasa'is na akida ba irin sauran ɗakuna yake ba ba za ka ce yanzu an gina wani ɗaki sai ka ce bari in fuskance shi ne ibada ba me yasa ake fuskantar sa saboda ɗakin yana da kasa'i ko wannan shine da haka Allah subhanahu wata'ala yake nuna mana cewa lalle aqida mazdarinta ba a gina ta da tunani ba a gina ta da hankali ana gina ta ne daga dalili na alkitabu wa sunna na'am a ina nake eh Na'am, to yayin da mutane suka gina tunan suka gina akidodinsu akan ilim, ilimin magana, ilimin zance wanda suka samo su daga philosophers asalin inhiraf. To sai aka samu juyawa wa tafarruq da rarrabuwa fil i'tiqad wajen aqidu mimma nataja anhu al-ikhtilaf al-kalima wanda shi kuma shi ya aifar da rarrabuwar kalmar mutane. Wancan yayi can, wancan yayi can. wancan ya yi can, wancan ya yi can. Kuma abin nan da tunani aka gina su, sai mutane suka gina aƙidarsu. Ka ga yanzu in ka dubi da na yi magana a kan illar Yahudu da Nasara, ko? Sai muka ce idan ka dubi babban babban abin da aka gina aƙidar shi'a a kayi, ba a gina ta akan alkitabu was sunna ba. Abdullahi bin Saba sai na ce lokacin da ya bar Yemen ya zo Basra ai ya gina wasu abubuwa guda biyu ko ya gina wasu abubuwa guda biyu na ɗaya daga cikin ra'ayoyi da ya fara fitarwa a Basra sai ya fara kiran cewar annabi Muhammad zai dawo kamar yadda annabi Isa zai dawo yace ma yana mamakin wanda ya yarda annabi Isa zai dawo amma yana musun annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba zai dawo ba da ya tashi da me ya gina da ayar alqur'ani innal ladhi farada alayka alqur'ana laradduka ila ma'ad to wannan ayar ita kuma yanzu a rayuwa idan ahlus sunna ne zai fassara wannan aya shi yasa yake maka ita aqida mabubbugarta alqur'ani ne da me da sunna ba wanda yake Allah sanin Allah ba wanda ya kai manzan Allah bayan Allah sanin Allah to haka duk abin da za a yi na addini in aya ta zo ta alqur'ani bayan ubangijin da ya saukar da ita a sanin fassararta sai wa to a wurin ahlus sunna idan Abdullahi bin Saba ya fassara wannan ayar innal ladhi farada alayka alqur'ana laraduka zai dawo da kai ko to wa ya kamata ya fassara ta da annabi zai dawo duniya shi annabi To idan manzon Allah ba da haka ya fassara ta ba, to ba haka ne fassara ta ba. Ƙaza'an kawai, ba ruwan ahalus sunna wal jama'a da tunanin hujjar mai hujja, aiko ya yi kama, aiko haka ne, a'a, me manzon Allah ya fassara wannan ayar, ya fassara ta da Allah subhanahu wa ta'ala zai mayar da manzon Allah garin Makka yana mai sarauta yana mai mulki Makka tana karkashinsa. Ya fita a garinsu a matsayin baya so, tana ransa tana zuciyarsa amma sai Allah ya ce ai ubangijin da ya dora ma aiki da alqur'anin zai mai yadda kai makka makkan za ta dawo karkashin ka za ta dawo karkashin mulkin ka haka annabi ya fassara ta ta dawo ko wata dawo ba to shine komawar to amma Abdullah bin Saba sai ya fassara ta da me Allah madaukakin sarki zai dawo da annabi duniya sai ya sake aqida da sisa ta biyu sai ya ce ai kowane annabi yana da wasiyi wasiyin manzan Allah shine Ali. Alhali annabi har ya bar duniya bai taɓa cewa bayan bana nan wanda zai zama kalifan musulmai shine Ali ba. To in kaga kenan yanzu ita kanta wannan aƙidar akan tunanin wani aka gina ta kuma har yau a haka take. Shi yasa al-ikhtilaf tana nufin ita da aka gina ta akan tunanin wani da kai kuma da aka gina aƙidar ka akan alkitabu wa sunna kana akwai ran da za ku daidaita? Babu, saboda shi dama ga abin da aka gina aƙidarsa a kai. An gina ta a kan tunanin wani, wani ne je wannan tunanin. Sai ya ce zalunci ya tabbata ga wanda ya cika wasiyar manzan Allah kuma ya yi zalunci a kan wanda manzan Allah ya ɗora wasiyarci a kan. Wannan fa mai wannan tunanin Abdullahi bin Sabai. To yau kuma aƙidar tun daga wancan lokacin har zuwa yau tana da mabiya to wannan shi ne da haka ke sa aka samu juyawa rarrabuwa cikin cikin aƙida wanda shi kuma wannan juyawar da rarrabuwar shi ne ya haifar da ikhtilaful kalima sabanin kalma kalmar musulmi ba ta haɗu ba masu kiran sunan musulunci wannan yana kiran sunan musulunci wannan yana kiran sunan musulunci amma kalmar su ba ɗaya ba kuma haka muke yi musulmi a duniya kuma wannan ya gaskata maganar manzon Allah ne صلى الله عليه وآله وسلم وتفرق الجماعة كما دا ربوا الجماعة وتصدع بناء المجتمع الإسلامي أكا كما دا فشور توشن دا أكي جنا واتو جماعة المسلمين شي أكاي أم فانسا ماشي هو يا ربو أبن ديكي جنا ناس أكاي دبان to wannan yayi magana ne akan masadul aqida kinan yanzu duk wata aqida da aka ce ma an gina ta sai ka gano tushen da aka gina ta inda aqidar ta bubbugo ba daga alkitabu wa sunna bane to ba aqida ce ta musulunci ba ita aqida to kifiya ce ba ta fitowa sai daga me sai daga alkitabu wa sunna to ta yi wani ce a'a to me ake nufi ai an gance a'a yanzu misali a cikin littattafan yan ɗariku sai aka ce Shehu Ahmadu Tijjani ya roƙi Allah ya roƙi Allah ya roƙi Allah ya roƙi Allah ya roƙi Allah ya bashi wani salati wanda yafi kaza wanda yafi kaza wanda yafi kaza wanda yafi kaza wata rana yana cikin bacci sai aka saukar masa da salatin fatili ma ugule wannan akidar ma akan mafarki ma aka gina gaba ɗayanta ma akan mafarki aka gina ta ba gina ta alal kitabu wa sunna ba in ka dubi dukkan ɗariƙun sufaye dukkan aƙidu ne da aka gina su akan ra'ayoyika da kuma mafarke-mafarke. Mafiya yawan abin da aka gina akan mafarki ne, ce maka mutum ya yi mafarki ya tashi, manzan Allah ya zo mar, kowa kaza ya zo mar, kowa kaza ya zo mar, manzan Allah ya zo ya ce mar, a yi kaza, a yi kaza, a yi kaza, duk an gina akan mafarki. Shi yasa har yanzu masu wannan aƙidar akan mafarki da tatsuniyoyi suka gina aƙidodin ‘yan shekaru ba su wuce ba wani yaro ya bayyana a gambaki ko ya ce manzan Allah ya zo mar amma a cikin mai zo mar a mafarki ne sai aka gina aƙidar akan mai aka gina addinin da abin da ya zo da shi akan mafarki To abin da ake nufi ita kuma aƙidar musulunci ba a gina ta akan haka. Mutum ko tafiyar kaɗe da shi ko littafi ne ka ɗaga za ka karanta abin da ya shafi aƙida sai kaga aƙidar a maganar wannan abin an gina ta ne ba Allah kitabu wa sunna ba. Kai ko da mutum ya ce ya gina ta Allah kitabu wa sunna sai ya gina ta akan fassarar da ba fassarar manzon Allah da sahabbansa ba to ba alƙur'ani da sunna ya gina ba. Ya gina ta yanzu akan ra'ayi. domin fassarar da ta saba wa manzan Allah fassarar da ta saba wa sahabban manzan Allah ta zama ra'ayin mai wancan fassarar bata zama to Allah kitabu wa sunna ba domin babu wanda ya fi sahabban manzan Allah sanin fassarar alqur'ani in aka samu a zamanin nan sai wani ya fassara alqur'ani ba yadda Abubakar ya fassara ba ba yadda Umar ya fassara ba ba yadda Usman ya fassara ba to fassarar wa za a karba tasu za a karba a battasa shi yasa abin da aka gina cewar ana iya ana iya rubuta alqur'ani a sha khilafun lissunna ne aka ce wani nazulu min alqur'ani ma huwa shifa'u to wanda ya fasara cewar muna son ƙura daga alqur'ani abin da zai zama waraka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fasara warakan nan waraka ne lima fi suduri kamar yadda alqur'anin a wani bangaren ya fasara a ina munafurci yake a zuciya yake a ina hasada take a zuciya take irin waɗannan abubuwa ƙur'ani yana maganin su fassararwa za a ɗauka ta manzon Allah da sahabbai sai a bar ta wannan domin shi yanzu wannan ba sunanta fassara ba sunanta ra'ayi to wannan ra'ayin nasa ya saba wa daidai to mu gane shine inda ya magana akan masadir na me na aqida na'am sai yace me fi biya yace al-fasl al-thalith sai fasali na uku fi bayan al-inhiraf zai yi magana akan juyawa ribat anil aqida gabarin aqida wasubulut tawaqqi minhu da kuma hanyoyin da ake samun kariya da za su kare ka daga juyawa gabarin aqida inhiraf shine ka juya ka bar aqidar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kamar da Abdullah dan Mas'ud yace kaddala la rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kaddan ko manzo Allah ya mana zane zane guda daya thumma khatta an yaminihi khututan wa khatta an shimalihi khututan fa qala hadha sabili wa hadhihi subul wa ala kulli sabilin akan kowace hanya akwai shaytani da yake kira zuwa gare to ma'ana wannan hanyar da kake tafiya ita ce hanyar aqida kana tafiya taran taran to in ka sauka kai nan to an samu inhira tabu subul wannan hanyar ba za ta kai ka ko ina ba sai jeji domin ka bar hanya ka kama barkali to shi ne sai ce to kuma akwai abin da kuma za ka samu kariya wanda ba za ka bar wannan hanyar in kana tafiya kana tafiya kana tafiya sai ka zo wani guri kamar za ka yi nan to akwai a nan ɗin abin da zai ganar da kai a nan ɗin ba bi za ka yi ba nan za ka ci gaba da bi al-inhirafu an al-aqidati sahiha juyawa ga barin aqida ingantacciya halaka ne kuma bata ne likatun wadiya halaka ne kuma bata ne لأن العقيدة الصحيحة domin aqida ingantacciya hiya difa'ul qawiyyu ila al-amal an-nafi shine abin da shine abu mai ƙarfi da yake tunkuɗa mutum yake kai shi zuwa ga aiki aikin da zai yi amfani in baka da aqida ingantacciya zaka sha wahala zaka yi zuffa zaka yi gumi wurin yin abin da ba zai ma amfani ba shi yasa yace maka mai kaiwa zuwa ga aiki aikin da zai zamanto annafi mai amfani kana iya yin aiki kuna da sunan musulunci ne ba zai amfane ka ba me yasa saboda aikin bai bubbugo daga karantar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wal fardu bila aqidatin sahihatin kadaitaka zama babu aqida ingantacciya yakunu farisatan lil ahwal wa sukut zai zamanto mafaka ko mashiga ne ga rudu shi zai shiga rudu daga kafar aqida ingantacciya to zaka shiga rudu zaka shiga shakka ko kwanto allati rubbama tatarakamu alaihi wanda kuma sau da yawa su za su yi sanin kowa a kai su sanin kowa su sanin kowa su sanin kowa ka dinga shiga rudu maimakon ka shiga karamin rudu to sai ta saka shigar da kai cikin babban rudu cikin babban babban rudu cikin babban babban rudu a ka dubi yadda mutane suke in sun bar aqida ingantacciya kai in ban da rudu in kana aqida kana ganin ka samu wani wuri ko ka samu abin da za ka iya samun aljanna za ka iya kaza a ce har rudin wata rana ya kai ka ka ce za ka iya zama Allah? Ku shi da tattara kamun ai. Zai ta ninkuwa a kai, zai ta ninkuwa kana shiga, kana shiga, kana shiga, kana shiga. Sai malam ya ce, fata hajibu an huru ya sahiha sai ya rufe mara kallo na ingantacce lidurobil hayati sa'ida da hanyoyi wanda za su kai shi zuwa ga rayuwa mai daɗi ingantacciya ita ce rayuwar da za ta kai ka zuwa gidan aljanna in mutum ya zama haka wayannan abubuwan da yake kansu sai su rufe mar ba zai iya ganin hanya ingantacciya wacce ita ce za ta kai shi ga hayatin sa'ida ba rayuwa ingantacciya rayuwa mai kyau rayuwa wacce take mai daɗi sai ka ga hauka da ruɗu shi yake ɗauka addini shi yasa malam yace maka hatta tabiqu alaihi hayatuku har rayuwa ta kunci a gare ki thumma yuhawilu takallufu sannan ya ta kokarin kubuta min hadha dake daga wannan kuncin bi ilha'i hayatihi wani lokacin ma da kokarin kare rayuwarsa walau bil intihar ko da da yin suicide ko da ta hanyar da zai iya halaka kansa amma ba zai samu damar fita ba me yasa a rudu da damuwa ta riga ta nunnunku ta yayyawaita a kansa kama huwal waqi'u kamar yadda muke gani yake aukuwa min kathirin min al-afrad da da yawa daga ɗaiɗaiku alladhina faqadu hidayatul aqidati sahiha wanda suka rasa shiryarwa ta aqida ingantacciya wal mujtami'u alladhi la tusuduhu aqidatu sahiha aqidatun sahihatun duk jama'a shine al-mujtami' duk jama'ar da ba aƙida ingantacciya ne take musu jagoranci ba shine ta sudu ka san an ce sasa ko ai kalmar siyasa da ma kalma ce ta larabci to duk jama'ar da ba aƙida ingantacciya ne take jagorancin su ba to wannan jama'ar wannan tafiyar huwa mujtami'ul bahibiyyi wallahi jama'a ce ta dabbobi kuma mu yanzu shi yasa kake ganin duniya tafiyar dabbobi take kawai domin ita dabba ba ta da haram kawai ya za ta koshi yanzu dabba an tazo ta samu kasuwancin ka farka ba ruwanta da 'ya'yanka ba su ci ba ko ba ruwanta da samu za ka kai gida a samu a dafa bukatar ta cika bakin ka ci kawai To akwai mutane in dai aƙida ba ta jagorancin mutane, billahi ladi wasu haka suke kamar dabba. Da za a kawo abu wanda mutum miliyan ɗaya za su amfana kowa ya zauna lafiya sai ya ɗebe shi kaɗai. Me bambancin sa da waccan dabba? Shi yasa ce duk jama'ar da aƙida ingantacciya ba ta mata jagoranci. To tawaga ce jama'a ce ta dabbobi. dabba yanzu idan taure yana da sha'awa kawai akuya zai kama ko ko uwarsa ce kuma ko akan titi ne to yaya wasu suke haka suke in ka tafi wasu birane akan titi ma wasu ko da ba sa zina ana a kwance za ga namiji zai iya kama mace zai iya yi wannan ko kuma ka ga mutum ana ana ɗaukar sa yana yin bulufin me ya kai shi rashin aƙida ce ingantacciya da sanin hatsarin abin sai ta mai da shi ya zama dabba ya zama dabba ya zama ba shi da haram ba shi da yi ba shi da bari bai san me zai cutar da shi ba ba ruwansa shi yasa yace masa wal mujtami'u alladhi la tasuduhu aqidatun sahihatun huwa mujtami'ul bahimi lahi jama'a ce kawai ta dabbobi yafqidu kullu maqmumatil hayati sa'ida da ya rasa dukkan abubuwa na rayuwa mai daɗi wa in kana yamliku al-kathira ko da ku ya mallaki abu mai yawa min maqumatil hayatil maddiya na abubuwan rayuwa ta duniya alhayatul maddiya ana nufin rayuwar duniya shine hayatul maddiya rayuwar horewa rayuwa ka ta duniya ne ba ita ce rayuwa wacce ubangiji subhanahu wata'ala ya tsara ma wacce in ka yi ta eh zaka je ka samu sauki a gurin sa ba allati kathiran ma taquduhu ila ila dimani wanda ita kuma rayuwa ta holewa rayuwa ta duniya mafi girman mafi yawan abin da take kai mutane zuwa ka kai rushewa ne da lalacewa in dai zaka bi rayuwar duniya to za a wayi gari wata rana lalacewa za ka za a wayi gari wata rana za ka lalace sai ta me da kai dabba ta me da kai ka lalace ah yanzu kaga addini ne yake hana ka ɗaukan kayan wani ai addini ne yanzu mutum ko ya taho yana jin yunwa ko ya taho ba shi da kwakwandala sai ya ga wani mutum ya jefar da ɗari biyar ɗinsa yana da aƙida me zai ce mar malam ka jefar da kuɗinka ko to amma in babu aƙida babu abin da zai tsare shi sai ce na samu Allah ya bani sai ya ɗauka in ya ɗauka ɗin nan kuma ka ƙaddara wani ya gan shi bai ba wa wancan ba sai wancan ɗin ya ce masa ɓarawo yanzu wannan san rayuwar duniyar ta rusa yasa yace ita kuma ba abin da take kewa sai zuwa ga rushewa na rayuwa kama huwa kama huwa mushahidun fi multami'at al-khasira kamar yadda muke gani a jama'a taruwa ta wanda suke kafirai saboda su kullum abin da zai kai su ga lalacewa da sunan yanci shi suke yi ka san da sunan yanci sai ga turawa sun lalace da sunan yanci ne fa za ga bature da yarsa da saurayin yarsa da matarsa da sauran ƴaƴansa daga su sai gross a bakin kogi ko kowa yana da yanci kai a gurinka wannan menene dabbanci ne yabbanci ne ko muna ganin duk abin da yawanci kake ganin turawa suke kiransa ci gaba za ga lalacewa ne lalacewa ne kuma su a wurinsu shine ci gaba me yasa babu aqida za ta hangar da su zuwa ga abin da yake da kyau yace li anna hadhihi eh muqawwamat al-maddiya domin su waɗannan abubuwa na rayuwa tahtaju tana bukata ila tawjihin wa tarkib duk wani abu da ka gani ko da ka ganshi a duniya na abubuwan mallaka na rayuwar duniya to yana bukatar abin da zai shiryar da kai yadda zai amfane ka ba kawai kai ne za ka yi amfani da shi ba a yana da bukatar zuwa ga abin da zai shiryar da kai zuwa ga abin da zai zai shiryar da kai lil istifadati min kasa'iha wa manafiha ta yadda zaka amfana za ka rabauta da wannan abun kuma ka amfana da shi sai in ka bi karantarwa ta addini kamar yadda Allah madaukakin sarki wala muwajjihun laha kuma babu abin da zai fuskantar da kai zuwa ga wannan abun to wala qidatu sahiha kamar aqida ingantacciya qala Allah ta'ala Allah madaukake ce ya ayyuhar rusul ya ku manzanni kulu min at-tayyibat ki daga halal kina tayyiba sana ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibat ya ku manzanni ku ci daga halal kina tayyibat to amma in yanzu babu wannan shiryarwar idan akwai wanda in ya samu kuɗi misali to wannan kuɗin da su zai yi amfani wurin samun wasu kuɗin kuma hanyar da zai bin hanyar ce haramtacciya da za ta rusa shi ah yanzu idan mutum ya samu kuɗi a gurin ƙasashen turai ko kuma a gurin turawa ai ka ba da bashi da ruwa su laifi ne a gurinsu a hanya ne ta ƙaruwar dukiya to kai me zai hana su su gane cewa cin riban zai halaka su zai halakar da mutum zai raba shi da hanyar da za su kai shi zuwa ga rayuwa ingantacciya aƙida ce mai kyau in babu ita ba shike na sai mutum ya cikin ribarsa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inna dirhama yusibuhu ar-rajulu min ar-riba dirhami daya da mutum zai samu ta hanyar kudin ruwa a azamu inda Allah fi kadiyatin ya fi girma a wurin Allah a wajen laifi min sittin wa salatina zaniyatin yazni har rajul fiye da zina 36 dirhami daya kamar ka ce naira daya da ka samu amma da ka samu ta ƙari akan kuɗinka ba ta hanyar daidai ba ta hanyar riba wanda ya yi zina talatin da shida daidai kuɗi ko kuma a azamu ta fi zina talatin da shida laifi to yau ka dubi yadda duniyar turawa suka halatta kuɗin ruwa saboda su a gurinsu hanya ce ta ƙaruwar mai dukiya shi sa kake ganin tattalin arzikin duniya yake zauna lafiya yau in ka ɗauki duniya ƙasashe da ba sa ta'ammali da kuɗin ruwa a duniya. Idan ka dubi United Nations misali a ce UN ba ƙasashe ne wajen ɗari da casa'in da wani abu ba? Ko? A sun kai ɗari da casa'in da wani abu wannan ko da shida ko da takwas ko? To ba za ka samu takwas ɗin da ba sa mu'ammali da kuɗin ruwa ba. A cikin ɗari da casa'in da takwas ɗin na ƙasashen duniya kaf to ba za ka samu takwas ɗin da ba sa ta'ammali da kuɗin ruwan ba. ba za a ba su bashi na kuɗin ruwa ba ko ba za su bayar da bashi na kuɗin ruwa ba shi ku kuɗin ruwa dama musulunci ya ce maka muhalikatin halaka ne sai aka ce ƙasarka ta je ta karɓo biliyan biyar na kuɗin ruwa ko ba za ta biya rabiya ba sai bayan shekara sha biyar kafin nan biliyan biyar ɗin watakila ta zama biliyan ashirin to duk abin da zaka samu sai za ka iya biya an halakar da kai kuma wannan me zai sa mutane su kasa ganewa shine akida ko mutum ne yake da albashi yake ta'ammali da kuɗi za ga ya lalace ya lalace domin ka ɗauki dubu ɗari kuma ka karɓi kuɗin ruwa za su ɗauke sittin sauranka arba'in arba'in na za ta ishe ka sai a ce ma a'a za ka sake iya karɓa shike ne ka sake karɓa sai ka kai wata rana tamanin za ka biya a albashin ka saura ashirin to wallahi wata ran za ka wayi gari za a yi albashi baka da kwandala ko za ka yi cuku eh ka gani sai a cire shi ko su dinga karɓa ka gani to wannan shine to shi yasa Allah da ya kira manzanni sai Allah ce ya ayyuhar rusulu ya ku manzanni kulu min at-tayyibati ku ci daga halal shine ma'anar dunkulan fasarar sa wa amalu saliha kuma in kun ci daga halal to ku yi aiki kuma ingantacce wanda Allah zai karba wa qala ta'ala Allah madaukake ce wa laqad atina dawuda minna fadla hakika mun ba wa annabi dawuda falala daga gare mu ya jibalu muka ce ya ku duwatsu awwibi ma'ahu ku yi tasbihi tare da shi mana annabi dawud in yana tasbihi ya tare duwatsu su ma suna tasbihi kamar yadda yake tasbihi kuma yana jin tasbihin wa tsaira haka tsuntsaye Allah ce kuma ku yi tasbihi tare da shi wa alanna lahul hadid kuma muka lausasa masa bakin karfe shi ba sai ya sa a makera ya sa wuta kafin ya lankwasa bakin karfe ba a'a in yana son zai yi wani abu in ya kama karfe karfen yana zama kamar tingan ya lankwasa shi ya murza shi ya koma ɗashi ya yi yadda yake so da shi Allah ya ce mu ne muka yi a gare shi wa alanna lahul hadid a ni'mal sabiratin sai muka ce ka aikata sulke shine abin yaki ko ka aikata irin waɗannan sulke din da shi wa qaddar fi sardi kuma ka kaddara cikin lissafi ma'ana cikin tsarin yadda zaka yi ka kaddara ka sassaita yadda zaka yi sulken wa amalu saliha amma kun ga ya sake shigowa kuma kai aiki na gari inni lalle ni bima ta'maluna basir game da abin da kuke aikatawa ina gani wal sumanar riha wato anan mu gane fa abin da ayar take so ta karantar da mu in Allah ya baka al-muqawwamatul hayat abubuwa na rayuwa abin da zai shiryar da kai fa zuwa da su amfane ka aqida in babu aqida wannan abin da Allah ya baka maimakon ya zama maka zai amfanar da kai shi zai rusa ka mun gane to waɗannan annabawa ne manzanni Allah yake gaya mana ga irin alkhairan da ya musu wannan an an lausa masa dutse ai bakin karfe an ce ma duwatsu ma suna tasbihi tare da shi suna kaza da shi aka ce kai aikin su ke amma a can gaba sai aka ce wa amalu saliha amma kai aiki na garkace ma'ana ittabi shari'a kamar shari'a ta inji ubangiji subhanahu wata'ala to sai Allah ya shiga annabi Sulaiman sai Allah ya ce wali Sulaiman riha annabi Sulaiman shi ma Allah ya hore mar iska guduha shaharu safiyarta tafiyar wata guda ne in annabi Sulaimana ya hau kan iska aka cimfaɗa darduma ko wani abu yana so zai yi tafiya gwargwadon tafiyar da za a yi kamar wata guda ana yi a safiya awa shida za ta kai shi za ta kai shi warwahu ha shahar yammacinta ma tafiyar wata guda ne kenan inda a ce za ta yi tafiyar iri ɗaya awa ta biyu to ta yi tafiyar kwana sittin inda ba za a je ba sai a kwana sittin sai Allah subhanahu wata'ala ce me wa asalna lahu ainul qitr kuma shi ma yana daga cikin wato abin sai wani abin ne in ya taba ni in ji kamar yana so kin ina eh ai shi sai nake nake razana wallahi sai in ji kamar in ya taba kirjina tunda ba singlet a ciki yawa to amma dai gwara a yi protesting yadda ba zai na yi daga can ba ɗan jizit haka na'am sai Allah subhanahu wa ta'ala ce wa alna lahu bi ainil kitab ma huwa ainil kitab eh Mala Isa, me ayin alkitab? Ha? Wato, Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yana suna mana technology ko ci gaban zamani, karka ɗauka bature ne ya kawo shi. Ci gaba gaba ɗayansa dama daga Allah yake. Allah subhanahu wata'ala ya yi waɗansu mutane tun shekaru bila adadin wanda Allah subhanahu wata'ala ya musu baiwa kala-kala. Annabi Dawud Allah ya hore marmi,